بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da yardarsa ya sake haɗa mu a wannan safiya ta lahadi 15 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tana 1434 wanda ya daidai da 27 ga watan ɗaya a shekara ta 2000 da goma sha uku a lissafin miladiya kuma kamar da aka saba dai wannan safiya muke ci gaba da karatunmu na sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin da muke karantawa wato mai suna al-rahiq al-maktum na al-sheikh safiyar rahman mubarak furi kuma muna cikin har yanzu dai magana akan yakin badar da abubuwan da ya gudana tsakanin muminai karkashin shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa da kuma kafirai na makka a wancan lokaci mun tsaya kan darussan da malamin ya keto mana ya fara ammata mana na wasu abubuwa da za mu fahimta yadda imani ke tasiri a zuciyar wato mumini ya zama cewa imani saboda tabbatarsa a zuciya in ana jihadi tsakanin musulmi da kafirai to za ka ga ɗabe damu ba an kashe ubansa uba yana kallo an kashe ɗansa ɗan uwa a kashe ɗan uwansa wani ma ya ƙoƙarin koya burin ina ma shi ya kashe shi da kansa duk wannan ɗan ya nuna mana cewa arrawabitul imaniya aqwa min ayi rabitatin ukhra cewa duk abin da ya haɗa mutane ta hanyar imani to shine sama da komai to mun ji kissa ta farko mun ji ta biyu ko za mu tashi ta uku haka ne ba tare da mun maimaita abin da ya gabata ba tun da duka kiso shine kowanne kuma yana da alaka ba shi da alaka da ɗayan sai ta bangaren da cewa darasin da za a dauka shine karfin imani yadda in ya zauna a zuciya yakan yi tasiri to mu ci gaba ba tare da maimaitawa ba yace na uku kana abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala anhu wa umayyah ibn khalaf da kuma umayyah ibn khalaf daga cikin manyan kafirai kana sadiqaini fil jahiliyyati bi makkah su biyun nan abokan juna ne a makka wato da abdurrahman bin auf wannan dai babban sahabi da muka sani da kuma umayyatu bin khalaf wanda shine ra'asul kufri abokan juna ne a makka falamma kana yawmu badr yayin da ranar badar ta zo wato ran da ake yakin badar marra bihi abdurrahman abdurrahman ibn auf sai ya wuce inda shi wannan umayya ibn khalaf yake sai ya ganshi wa huwa waqifun ma'a ibnihi ali ibn ali ibn umayya shi umayya ibn khalaf yana tare da ɗansa mai suna ali ibn umayya duk su biyun kafirai ne da ɗan da uban akhidan bi yadihi yana riƙe da hannunsa wa ma'a abdurrahman adra'un qad istalabaha shi kuma abdurrahman akwai wani adadi na sulke sulke sulke ba guda ɗaya ba da yawa wanda ya same su da ya karɓa bayan ya kashe masu su shine wanda ake ce masalab tubansa abin da ya samu dai na wato kayan yakin wanda ya kashe wa huwa yahmiluha shi kuma yana rike da wannan sulke da yawa falamma ra'ahu qala yayin da shi umayya ibn khalaf ya ga abdurrahman ibn auf sai ya ce hallaka fiyya shin kana sha'awata ma'ana ka karɓe ni a matsayin kamamman yaƙi tunda lokacin ana ta kama su wannan ya kama wannan wannan ya kama wannan yaƙi an riga an kusan ƙare shi an ci nasara ma'ana ko kana so ni in shiga cikin hannunka ne in zama cikin waɗanda za ka kama su kuma ka tuno wannan abin na haɗa mu tare da kai yace fa ana khairun min hadhihi al-adra allati ma'aka yace ni na fi waɗannan silke-silken da ke hannunka ma ra'aytuka al-yawm qattu yace ni ban taba ganin wani wuni irin wannan wunin ba da muni da ɓaci da tashin hankali da damuwa in ji shiwa umayya ta bin khalaf yace tun da nake a duniya ban taba ganin tashin hankali irin na wannan wurin ba ana lakum ai ce kai amma lakum hajatun fil laban shin ba ku da wata bukata ne da nono ba ku bukatan nono me yake nufi da nono shine mai littafin fasara mana yace yuridu anna man asarani iftadaitu minhu bi ibilin kathiratil labani cewa duk wanda ya kama ni a matsayin kamamman yaƙi in aka zo karɓar fansa to zan ba da fansar raƙuma da yawa raƙuman kuma masu yawan nono shi ne ke tambayar ba ku buƙatar nono ne ma'ana shi yana nuna shi mai dukiya ne akwai dukiya in an so ya ba da fansar kansa zai karɓi kansa ya ba da fansar wato raƙuma raƙuman kuma masu yawan nono ina fata muna ganewa fataraha abdurrahman al-adra'a sai abdurrahman ya watsi da wannan sulke da ke hannunsa da mutane da ya samu wa akhadahuma yamshi bihima sai ya kama su biyu da uban da ɗan wato da umayya ibn khalaf da ɗansa ali ibn umayya ya kama su yamshi bihima yana tafi tare da su qala abdurrahman a lokacin sai abdurrahman bin auf yace qala li umayya ibn khalaf sai umayya ibn khalaf yace da ni wa ana bainahu wa bain ibnihi alhali ina tsakanin shi da ɗansa ma'ana ga ɗan anan ga uban anan dama da hagu manin rajulu minkum shine umayyatu bin khalaf yake tambayar abdurrahman bin auf wai da Allah a cikin ku wane ne mutumin nan almu'allamu bi rishin na'amati wanda aka yi alama wanda ya sa wata alama a jikinsa ta gashin jimina mun ga wani mai gashin jimina a cikin ku wane ne fi sadrihi a kirjinsa akwai alamar gashin jimina kuntu sai abdurrahman bin auf ya ce ذاك حمزة بن عبد المطلب أي ونن حمزة نه لن عبد المطلب قال سيشي أمية بن خلف يشي ذاك الذي فعل نب... فعل بنا الأفاعيل أف... فعل بنا الأفاعيل wannan ku shi ya mana aika-aika ma'ana wannan shi ne namiji wanda ya kace-kace da mu don bai gane shi bane yanzu yake tambaya a cikin mazajen ku ku muminai na ga wani mai wata alamar gashin jimina a kirjinsa da Allah waye wannan sai aka ce ai hamza ne sai to ai wannan ku shine ya ruguza mu kwata kata shi ya mana kace kace shine ma'anar fa'ala bina al afa'ila mm shi mana aika aika qala abdurrahman sai abdurrahman yake cewa fa wallahi inni la aquduhuma id ra'ahu bilal sai ce wallahi ina tafe da su a lokacin nan na kama uban da dan muna tafi tare da su idra'ahu bilalun ma'i sai ga bilal ya gansu tare da ni ana fahimtar a zancen yawwa sai bilal ya gansu wa kana umayyatu huwa alladhi yu'azzibu bilalan bi makkata shi ko umayyatu ibn khalaf dama shine wanda yake azabtar da bilalu a makka in ba kuma ta tarihin baya fa qala bilalun sai ko bilal a lokacin nan ya zabura yace ra'sul kufri umayyah ibn khalaf ai ga shugaban kafirai baki daya umayyah ibn khalaf la najautu in naja wallahi ni kan in dai har ya tsira to zan tsira ma'ana ba zan tsira ba in dai wannan ya tsira ma'ana ko shi ko ni shine ma'ana la najautu in naja ma'ana in dai har wannan mutum ya tsira to ni ko ba zan tsira ba shine yace kuntu sai na ce shi abdurrahman kenan ai bilal kai bilal haba bilal asiri wannan fa kamamman yaƙi na ne ribatattun yaƙi na ne nawa ne ƙala sai ce la na jautu in na ja aiko wallahi in dai har ba zan tsira ba in har wannan mutumin ya tsira ma'ana ni da shi ko sai dai wani ba abin da dai da ba ni da shi sai kisa kuntu sai abdurrahman ya ce a tasma ya bi sauda ya ce kai dan wannan bakar mata ma'ana kai wannan idan mutum ransa ya ɓaci yakan faɗi komai mace wannan dan bakar mace kai baka jin magana ne yake gaya wa bilal kala sai yace la najautu in naja ya sake maimaita ya ce wallahi ba dai in kyale wannan mutumin ba ba dai in tsira ba in dai wannan mutumin ya tsira sun masaraka sai bilal ya daga sauti ya daga muryarsa ya yi kururuwa bi a'la sautihi da mafi ɗaukaka sautinsa yana cewa ya ansar Allah ya mataimaka Allah ina masu taimakon addinin Allah yana kiran yan uwa musulmi kenan yace ra'asul kufri umayyah ibn khalaf ga fa uban kafirci shugabansa baki daya umayyah ibn khalaf gashi a tsakanin mu yau la najautu in naja ya sake maimaita wannan kun ga ku ike ne ya faɗa qala sai yake cewa fa ahatu bina hatta ja'aluna fi mithli al-masaka yace sai suka zagaye mu mu'minai ko suka zagaye mu baki daya sai da suka zagaye mu kamar suka sanya mu kamar dai munduwa ce da aka wato in ta zagaye hannun mutum ba inda zai gudu shine almasaka almasaka ga ta fassara mana shi al-aswira aswira shine abin da ake sa a hannun munduwa to shine sai ke cewa wa ana azubbu anhu ni kuma ina ta kokari in kare shi kar a kashe shi a hannuna in ji shi abdurrahman bin auf qala sai yace fa akhlafa rajulun as-sayfa sai wani mutum ya kawo harin takwabinsa shine akhlafa fa daraba rajulun ibnahu sai wani ya sari ɗansa da takwabi fa waqa sai ko ya ji ca sai faɗi ɗan kenan wasaha umayyatu sai shi umayyatu bin khalaf yayi ihu sai hatan ma sami'tu mithlaha yace wani irin ihu ban taba jin irinsa ba fa qultu sai nace inju bi nafsik yace to wallahi je ka tsira da kanka ma'ana shikenan ni kuma na iya abin da zan iya ba zan iya kuma ci gaba da kare ku ba ma'ana in jubi nafsik je ka tsira da kanka ma'ana in kana da kofar da zaka iya gudu ka gudu wala na ja bika babu zancen tsira kuma abunka fa wallahi ma ugni anka shay'an a yanzu kan bazan ba abin da zan wadatar maka wannan duk maganar waye Abdurrahman bin Auf yawwa qala sai yake cewa fa habaruhuma bi asyafihim sai suka yanka su ma'ana suka yayyanka su shine qata'uhuma shine ma'anar fa habaruhuma suka yayyanke su bi asyafihim da takubban su hatta farahu minhuma har sai da suka kakkabe su daga hannuna suka kwace su suka koma hannunsu da sara da suka har sai da zama ba abin da zan iya yi suka fizge su fakana abdurrahman ya ƙun a lokacin abdurrahman bin auf yana cewa yarhamullahu bilalan allah ya ji kan bilal kun san bilal ya yake da irin azabar da ya sha a makka a hannun wannan mutumin kowane ne mutum ya ga wannan bawan allah a ce gashi gashi kuma an ci nasara a yaƙi yana da damar ya rama abincin da ya masa kun tuna dai bilal mai aka yi masa dutse fa aka ɗauko aka ɗora a ruwan cikinsa aka buɗe idansa yana kallon rana a ce ya kafirta ce ba zai kafirta ba yana ahadun ahadun ahadun allah ɗaya ne allah ɗaya ne yaƙi ne yaƙi wato ya saki yaƙi kuma ya koma kafirci a yi masa bulala a zage shi ba riga ba komai a yi ta dukansa a cikin ruwan sanyi haka a lokacin wato tsananin zafi ba don komai ba saboda ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah to sai ya ga wannan mutumin da yake masa azaba da hannunsa gashi gashi yau kuma yana da damar ya kashe shi ya huce haushi a zuciyarsa ya ji daɗi kuma dama ya halatta ya wannan ɗin tunda cikin yaƙi ake me zai hana ya yi ko ba haka ba mun fahimci abin da ke zuciyarsa ai yau ba shi kuma wannan abdurrahman bin auf kasancewar suna da yarjejeniyar kariya da juna a tsakaninsa da wannan bawan allah tun wancan lokaci kuma gashi an ba da damar a kama kamammun yaƙi shi ma damarsa ce ya tsare shi sai kuma a karɓi dukiya tunda dama zakamai da zamu zo mu ji abin da aka yi kenan aka karɓi dukiya ta fansa aka saki wasu daga cikinsu duk da dai daga bayan allah maɗauki ya hana wannan hatta yuskhina fil ardi kamar da zamu zo mu ji to shine shine abdurrahman bin auf yake cewa yarhamullahu bilal allah ji kan bilal zahabat ko adra'i wa faja'ani bi asiri yace waɗannan silki ni silke na da na samu ina munna na samu dan wani abu sun tafi a wofi saboda na yi watsi da su na samu asirin da za a samu kuɗin fansa to kuma fansar ma gashi ta gagara an zo an kashe mun abin da na kabo shine ma na faja'ani asiri ya kwace mun shi ya fita daga hannuna to wannan kissar riwayar abin nan ibnu ishaq ce wannan da muka ji da wannan lafazi amma ga riwayar bukhari nan wanda yake ita ce a sahu ta fi inganci tsisar dai haka take amma akwai 'yan abubuwan da babu kamar wancan abin da ya gaya ma bilal na tasma'u ya bin sauda din babu shi a cikin sahih bukhari rawal bukhari an abdurrahman bin aufi al-imam bukhari ya rawaito daga abdurrahman bin auf qala yana cewa katabtu umayyah ibn khalaf kitaban bi an yahfazani fi sadiyati mun yi yarjejeniya a rubuce da ni da umayyah ibn khalaf cewa zai kiyaye ni a cikin wato mus- wato khassati nafsi ma'ana cikin raina da dukiyata bi makkata wannan a makka kenan wa ahfazuhu fi sadiyatihi bil madinati cewa in wani abu ya kawo shi madina to ni ma zan bashi kariya da shi da dukiyarsa kaga a ce wannan yarjejeniyar yake cika alkawarinta mun gane falamma kana yawmu badrin yayin da ranar badar ta zo خرجت إلى جبل لأحرزه لأحرزه حين نام الناس sai na bari lokacin da mutane sun yi bacci da na samu umayyat ibn khalaf sai na tafi da shi da ɗansa don in ɓoye su shine li ahrizahu a jikin wani dutse tunda muna da wannan yarjejeniyar kuma musulunci bai bata irin wannan yarjejeniyar ba tsakanin wani mutum ɗaya da wani mutum ɗaya ko wasu jama'a daga cikin kafirai mun gane wannan ba wani abu ne na saɓo ba yawa sai ya tafi da su zuwa wani dutse li'ahrizahu hina naman nasu don in koye shi in kiyaye shi a lokacin da mutane suka yi bacci ai ko ana cikin haka fa abu sarahu bilalun sai bilal ya hango shi ana cikin daren fa kaga shi wannan ya nuna maka dama da daddaren ne duk da wancan bai faɗi haka ba a wancan ruwa ta ibnu isa ko domin da ba daddare ne ba buƙatar bilal ya yi kurun ruwa ya kira mutane ashe saboda ana bacci ne yawwa to shine ce falam hatta waqafa ko haka ne fa kharaja hatta waqafa ala majlis al ansar sai ya fito shi bilal har ya tsaya kofar masaukin al ansar inda sukan kwana tunda ana cikin yakin an rika kwana a wurin fa qala sai ya ce umayyah ibn khalaf ga fa umayyah ibn khalaf la najawtu in naja umayyah ba zan tsira ba in wannan mutumin ya tsira فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا sai wasu wata kungiya daga cikin wato al'ansar suka fito tare da shi fi asarina suna bin mu a baya falan ma khashitu nan ne daidai muke ko falan ma khashitu an yulhiq an yalhaquna yayin da naji tsoron za su cin mana khalaftu lahum ibnahu sai na bar musu ɗansa sai na ja uban na ce kai tsaya a baya ka biyo mu a hankali shi ne ma'ana khallaftu liyushghilahum dan ya shagaltar da su ma'ana in ma za a yi yaƙi ya dan ci gaba da yaƙi har in tsayar da uban dabar abdurrahman bin auf kenan na take kuwa fa qataluhu sai suka kashe dan thumma abaw hatta yatba'una suka kidai cewa lalle sai sun cin mana sun riske mu sai sun bi mu wa kana rajulan faqilan shi kuma mutum ne mai nauyi umayyah ibn khalaf an ce da ma wani shirgo mai ne domin lokacin ma da aka kashe shi din nan kamar da zamu ji wato lokacin da bayan an zo an gama yakin baki daya an zo binne waɗanda suka mutu a cikin yakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni da ma a sa a jefa su cikin wata rijiya a cikin rijiyoyin da suke wurin an mutuna an yi rijiyoyi ko an kafe wasu rijiyoyi dan ruwan ya koma baya yawwa to ɗaya daga cikin waɗannan rijiyoyi a cikin su manzo Allah suna bada umarni duk a jefa waɗanda aka shirya cikin kafiran nan to da aka zo kama umayya ibn khalaf saboda jikinsa aka kasa jansa kuma lokacin ya fara kumbura da ya kumbura silken na karfe da ke jikinsa ya matse aka kasa cire shi garin a ciro shi naman ya rika jawowa yana fitowa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam a bar shi haka aka lullube shi da rairayi da kuma wato duwatsu anan aka bar shi shi ba a jefa shi a cikin rijiya ba wato dan wannan da ya ci namun ne saboda girmansa da yake faɗa a nan yawa ba zai jawo ba ya ce falon ma agara kuna ƙuntu lahu yayin da suka riske mu ga ni ga su samarin ansar sun riske mu in ji abdurrahman bin auf ya ce wa asaba ahaduhum rijili bi saifihi ɗaya daga cikinsu har garin sara sai da ya samu kafata in ji abdurrahman bin auf wa kana abdurrahman yurina dalika al'athara fi zahri qadamihi shi mai riwayar hadisin daga abdurrahman bin auf yace har ya kasance daga baya abdurrahman bin auf duk lokacin da zance ya tashi zai nuna mana ya ce kun ga wannan saran an mun shi ne a lokacin da nake kokarin in kare wannan bawan allah umayyad bin khalaf kun ga wannan yana nuna mana rike alkawari dai abun musulmi a kowane yanayi ake kuma wannan abu baya cikin abin da wato aka hana shi ko da ke na tsallake ko ba ku tuna min ba eh na tsallake wani abu mu koma baya yace wa kana rajulan faqilan ko falamma adrakuna qultu lahu yayin da suka riske mu sai nace da shi ubruk kai dunkusa bawan Allah shi da ubruk baraka bi ma'ana mutum ya dunkusa ya nilin dawo ya sa gwiwoyinsa a ƙasa yawwa sai ce ubruk dan daga baraka ya buruku ne fa baraka sai ku yi dunkusa fa alqaitu alaihi nafsi li amna'ahu sai na jefa kaina a kansa don in tsare shi shine amna'ahu don in tsare shi kada a kashe shi fatakhallaluhu bisuyufi sai da suka jajjefa takubansa ko a tsakanina da shi jikinsa ma'ana shine takhallaluhu suka yi ta sukansa har sai da suka same shi suna kiyayewa kar su same ni shine fatakhallaluhu ai ma'ana adkhalu asyafahum khilalahu shine ma abin da ake nufi wato suka sanya takubbansa a tsakaninsa ma'ana tsakanin da shi hatta wasalu ilaihi har suka kai gare shi wannan fasarar kalmar ne kamar da ya zo a cikin sahih bukhari a fatihul bari a wata riwayar ya zo ne da fatajallaluhu fatajallaluhu ma'ana ghashawhu sai da suka lullube shi amma wannan fatakhallaluhum yafi nuna ma'ana a kamar da ibn hajar yake faɗi kasancewar akwai abdurrahman bin auf din a samansa suka shiga tsakaninsu da shi sai da suka sossoke shi muna fahimta yawwa min tahti ta ƙasa na hatta qataluhu har sai da suka kashe shi ina samansa ina lullube shi su kuma suna kai sara suna suka sai da suka kashe shi yana ƙasa na wa asaba ahaduhum rijli bi sayfihi to mun dawo nan ko sai da ɗaya daga cikin su har ya same ni a kafarsa ya same ni kai a kafata wa kana abdurrahman mai riwayar daga abdurrahman yake cewa abdurrahman daga baya har ya rika nuna mana wannan wuri ko taban wannan wuri inda aka sare shi kun ji wannan yadda tasa ta kare wane ne umayya bin khalaf abu na hudu wa qatala umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu yawma idhin khalahu to kun ji wani abu kuma dama ai wannan an ce misalai ne na nuna imani to a ranar nan umar bin khattab radiyallahu anhu sai da ya kashe wani kawunsa shine khalahu kawu mutum ya daga takobi ya sari kawunsa kafiri lokacin shi kuma mumini ana cikin yaƙi shine al'as ibn hisham ibn al-mughira ولم يلتفت إلى قرابته منه bai waiwaya zuwa ga alakar da take da tsakaninsu ba ta jini cewa wannan fakawunsa ne dan uwan uwar da ta haife shi ne amma ya kashe shi walakin hina raja'a ila almadinati amma ku ji yayin da ya dawo zuwa madina qala lil abbas ammi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai da yace wa al abbas baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil asri yana cikin ribatattun yaki ana ɗaure da su gaba ɗaya a lokacin nan ba a kashe abbas ba dama yana cikin waɗanda aka ɗauro aka kawo su ai mun ba mu manta ba ko to da aka koma madina shine domin tahowa aka yi da su baki ɗaya aka zo aka dawo har madina a nan aka yi zancen fansa to shine umar ya zo wurin abbas baffan manzan allah sallallahu alaihi wasallama lokacin bai musulunta ba sai ce ya abbasu ya kai abbas aslim ka musulunta mana kai kuwa فوالله أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب والله da a ce kai ka musulunta ya fi mini da a ce alkhattab wato mahaifina ubana da ya haife ni alkhattab dama ba sunansa umar ibn alkhattab ba yace wallahi da a ce kai ka musulunta wannan abin ya fi mini alheri fiye a ce mahaifina ne ya musulunta me yasa sai sai wa ma za ka illa lima ra'aitu wannan kuwa bai kasance ba sai saboda abin da naga rasulullahi ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu islamuka cewa musuluncinka zai ba da sha'awa sosai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya farin ciki to wallahi farin cikin annabi ya fi farin ciki na ku duba ku gani wannan fa umar ne umar wanda shine kafiri a wurin yan shi a cewa baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai wannan maganar yace da babansa ya musulunta wanda baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta saboda wannan zai shigar da farin ciki a zuciyar manzon Allah farin cikin zuciyar manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam ya fi musuluntar al-Khattab inji Umar dan Khattabi kun ga soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyar yace walada Abu Bakr as-Siddiq ibnahu Abdurrahman nan kuma ga Abubakar Abubakar shi ma da ɗansa Abdurrahman abdurrahman din nan shine babban dan abubakar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka yi wannan yaƙi na badar har uhudu har bayan uhudu sai a sulhun hudaybiya abdurrahman din nan ya musulunta kuma dan abubakar ne ku ba abu mamaki to bari mu ji me ya faru shi kuma tsakanin abubakar da ɗansa wa huwa yawma idhin ma'al mushrikin lokacin yana tare da mushrikai sai faƙala sai abubakar ya ce da shi aina mali ya khabif ya kai mummuna mara mutunci mara daraja ina dukiyata in ji abubakar yake tambayar ɗansa tunda ya yi hijira ai ya bar dukiyarsa ko an hana su fitowa da dukiya kamata ya a ce ɗansa yana kiyaye masa dukiyarsa ko ba haka bane to shine ne sai ya tambaye shi ina dukiyata da na bari abubakar kuma yana da abin hannunsa ba haka kawai yake ba faƙala abdurrahman sai abdurrahman ya kawo wani baiti yake cewa lam yabqa ghayru shikkatin wa ya'bub wa salimin yaqtulu dullal ash-shayb ma'ana lam yabqa ai ba abin da ya rage daga dukiyan nan taka ghayru shikkatin banda makamai makamai ne kawai wa ya'bub da kuma doki da za a hau a yi tafiya da shi doki mai yawan gudu shi ake nufi da ya'abub ba ya'qub ba ya'abub maimakon kafin a ya'qub ka cire ka sa ba shine ya'abub ana nufin doki mai yawan gudu shikka yake ba shakka ba a wurin ku shakka ne kuskure ne ba fataha bane kasara ne ku gyara shi shikka in an ce shikka ana nufin makamai ma'ana ba komai abin da ya rage maka banda makamai da kuma doki mai gudu amma kuma mai za a yi ya ce wa sarimi da kuma takobi akwai shine sarimi da wani takobi ya kutulu dullala shaibi wanda aka yi shi domin a kashe dattijai da suka bata suka bar hanya la ilaha illallah da ne fa yake gaya babansa wannan duk saboda me saboda bambancin aƙida da bambancin addini to a lokacin nan iya abin da malamin ya kawo kenan a cikin sauran littafan sira sun kawo a lokacin abubakar ya zabura zai kan dan nasa a yana ce da shi wa ana zalikal ashyab ni ne wannan dattijan da kake nufi to shine shi ma a lokacin ya zabura zai kansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da shi ya ce a'a dawo abubakar kyale shi kar ka shiga wannan kai da ɗanka ka bar mana kanka ba ma son wani abu ya same ka shawarwarinka da tunaninka muna bukatar su duba ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda damuwarsa da ran Abubakar radiyallahu anhu tare da cewa da ɗansa ne za a karo amma ya hana shi yace saurara akwai abin da zai biyo baya to wannan abin da ya faru kenan dangane da Abubakar da ɗansa to shi kansa Abdurrahman bin Auf kamar da muka ji ya mu'amin abdurrahman ibn abubakar shine babban dan abubakar kuma daga baya musulunta bayan ya musulunta din ma a yaƙe-yaƙe da aka yi ranar yaƙin yamama yana cikin mutanen da suka yi ƙoƙari a ƙarƙashin abin khalid ibn walid aka yi wannan yaƙin shine komanda a lokacin nan sai da abubakar abdurrahman ibn abubakar nan ya kashe mutum bakwai daga cikin manya-manyan kafirai da aka je yaƙi da su a lokacin nan kuma yana cikin mutanen da musuluncinsu ya yi kyau domin ana wasafta shi da shaja'a mai ƙarfi mutum ne marar tsoro kuma sannan wato namiji na gaske Mm. shi yasa dama in ba hakan ba ba mu iya faɗa irin wani magana ga mahaifinsa ko ba haka ba Mm. to mu je na shidda yace walamma wada alqawmu aydiyahum ya'sirun yayin da mutane alqawmu nan ana nufin musulmi yayin da musulmi suka aje hannayensu daga yaƙi aka kama ya'sirun ana kakkama kamammun yaƙi kuma wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil arishi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin al arishi yana cikin wannan daki da aka yi masa aka kuma ta ba ko yawa wa sa'ad ibn mu'adh qa'im sa'ad ibn mu'adh shi kuma yana tsaye ala babihi a kofar wannan daki ko rumfa ya harisuhu yana kiyaye yana kare yana kuma gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutawashihan saifahu yana rataye da takwabinsa in an ce attawashuh shine ka ɗauki gwado ka sa shi ta ƙarƙashin kafaɗarka gefen dama ƙarƙashin hamatarka nake so in ce yawwa sai ka yafa gefen daman a ɓangaren hagu kamar da muke ɗaukar gwado ɗin nan dai ka ɗauko na gefen ƙarƙashin hamatarka ta hagu shi kuma ka yafa shi akan a damanka sai a ƙulle ta ba shine tawashuhi inda gwado ne in kuma da takobi ai kun san yana da abin nan igiyoyinsa ko to shi ma akwai da ake rarrata ya shi sai a bar shi daidai da za a zaro shi haka kuma ga igiyoyin a rataye da wuyan mutum to wannan shi da ake nufi da tawashu yawwa shi mu sa'ad ibn mu'adh ya harisu ko mutawashihan sayfahu yana rataye da takobinsa to ana cikin wannan hali راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في في وجه سعد بن معاذ الكراهيه لما يصنع الناس a lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lura da cewa kai sa'ad ibn mu'adh fa abinda ake yi in nan bai masa dadi ba me ake yi ba ana kakkama kafirai ba an dakatar da yaƙi ana ta kama kamammun yaƙi saboda za a samu fansa to a lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya lura fuskar sa'ad ibn mu'adh ba ta dadi ba shi bai so a sai haka akai ba ba wai yana kyamar cewa ana taba kafirai ba fa ba wannan yake nufi ba shi bari ku ji abin da ya dame shi fa qala lahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wallahi laka annaka ya sa'adu yace kai sa'adu wallahi ina ganin kamar dai cewa kai takrahu ma yasna'ul qaumu kana kin abin da mutane suke aikata waɗannan ba ka san sa qala sai yace ajal iko ya rasulullah shi ma na ajal eh na'am kenan wallahi ya rasulullah gaskiya ni ban ji daɗin abin da ake yi nan ba ana ta kama mutane kanat awwala waqa'atin yace wannan fa shine yakin mu na farko ya rasulullah auqa'aha Allah bi ahli shirki wanda Allah ya aukar da shi akan kafirai masu shirka فكان الإثخان في القتل بأهل الشرك أحب إلي من استبقاء الرجال أتي أن يويت كسا أن يمس جنا جنا تكون سيدة أكا كشسو سجلوني سنتبت دا أنفك أرفنسو سنن أبو أنا ذن شمفانسا يشيني حكا نفسو ممكن أبر مزا شيني استبقاء الرجال أبر مزا سو ونزو وأنا منسو هكذا إنجي سعد بن معاذ kun fahimci alam abin nasa to shine nan ake malamai masu sira suka tattauna wannan magana mun san akwai abin da ya faru bayan an kama su kamammun yaƙin nan ai an tattauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara ya za a yi da su ko a lokacin nan su abubakar suka ba da shawarar da sauran sahabbai da dama cewa a karɓi fansa a kakkama su a karɓi fansa umar kuma ya ce a'a shi kawai aka kashe su kawai a gama da su magana ta ƙari waɗannan duk sun kaɗirkan manyan kafaran maka na yawa sun shigo hannun mutokar a basu to a lokacin da annabi sallallahu alaihi ya ɗauki shawarar farko cewa a karɓi fansa ɗin a ƙyale su Allah maɗaukaki shi ne saukar da aya ma kana na nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi turiduna arda dunya wallahu yuridu al akhirah shi ne har yake cewa walaula kitabun min Allah sabaqa lamassakum mimma akhaftum adabun alim cewa bai dace ba ga annabi ya kasance yana da kamammun yaƙi har sai ya zub da jini sosai domin fa'idar a karan yaƙi na farko ya a zama cewa an yaƙi an yi jina-jina an kashe da yawa kafin a karɓi fansa shine ya zama cewa tun da karan farko ne ya zama ya bada darasi ya tsoratar da na baya kasa sake taso da wani yaƙi kuma yanzu in aka bari iya haka za su tsammaci dama babban abin da ya dame su a lokacin shine dukiya amma wannan su ake a bada darasi na farko to shine har malamai suke cewa mun san ai ana faɗar cewa daga cikin muwafaqatun umar muwafaqat mun san muwafaqatun umar ko umar radiyallahu anhu sau da yawa yakan ba da shawara sai kaga aya ta sauka ta dace da abin da ya ba da shawara to shine wasu malamai suke cewa in mun lura a nan za mu yi darasin abu za mu ga wanda ke da wannan shawarar sa'ad ibn mu'az ne a hakikatan ba umar ba in ji wasu daga cikin malamai tunda na umar sai da aka koma makka bayan an yi aka koma madina bayan ga su kamammun cewa a karɓi fansan ne a sake su ko ku a kashe umar ya kawo wannan wannan kwadancen da ake shine a ayar abinda ayar ta yaba shine al-ifkhanu fil qatl qabla al-asr yau ya zama cewa an yi kisa sosai kafin a karɓi fansa kaga ko wannan yafi dacewa da ra'ayin Sa'ad ibn Mu'adh domin shine yake cewa da kaza aka yi kafin ai kaza mun fahimci abu yau da haka shi ma yana da falalin dalilin kawo shi kenan anan dan ya nuna falalar Sa'ad ibn Mu'adh da na farko a dauki cewa muwafaqar da ya samu da wannan shawara sannan kuma ga irin yadda karfin imani yake zuciyarsa har ya bada wannan shawarar bai damu da abin da ya gudana wato kasan in ana cikin abin da ya shafi yaƙi mutumin da yake da raunin zuciya ba zai iya kallon wani abun ba shi sa mutane masu kururuwar jihadi jihadi a tashi a jihadi wani bai san me ake ba a jihadi yau a cikin masu kuru a fito ai kaza da kaza wani bai taba ganin jini na kwarara haka daga jikin mutum rab haka an sare shi yanzu nan yana zuba ba ballantana yanzu ku duba wanda aka ce an yanke hannunsa hannun yana reto yana bin sa yasa kafa ya take shi tsinke ya ci gaba wanda namiji ne a irin wannan zamanin namu yanzu yau don haka harkar imani daban take da kawai kana sha'awar abu ya auku kuma abu dama da ka'idojinsa to za mu ji kuma wasu darussa din mu je to shine sai abu na bakwai yace wal qata'a yawma idin saifu ukasha tabni mihsanin a ranar nan ana cikin yaƙi mun san ukashatu ko sunansa kenan ukashatu ibn mihsan ai mun taɓa jinsa a hadithin sabaka ne ukasha ai sabaka biha ukashatu ko yawa a dogon hadithin nan na mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da azaba ba ba tare da hisabi ba yawa alladina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi sai ukasha yace ya ya manzo Allah sallallahu alaihi min addu'a in zama a cikin su yace kana cikin su shine wani yace ya rasulullahi ni ma sai yace a ukashatu ya riga ka to wannan ukashatu mu a Hausa muna cewa ukashatu ukasha akwai shadda akan kafin din ukasha to ana cikin yakin sai takwabinsa ya kari shi wannan ukashatu al'asadi fa'ata rasulallahi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya masa gashi takwabinsa fa ya kari ana cikin yaƙi fa'aqahu sai manzan Allah sallallahu wasallama ya ɗauki wani jizlan wani faskare jizlan ana nufin faskare asalin jizl shine asalin shajara bayan an yanke samanta to a faskari wani abu a jikinta shi ake ce majifli a kunga faskari ke ko yawa to sai ce jiflan min alhatabi daga cikin ice ma'ana ya samu wani ice da ake faskare ka da ake icen abin da makamashi da shi sai ya miƙa masa ya ba wa ukashatu manzo Allah sai ya dauki wannan ice ya bashi ce gashi je ka yaki da wani faqala sai ya ce qatil bi hada ya ukasha annabi sallallahu alaihi wasallam je kai yaki da wannan ya ukashatu falamma akhadahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya riki faskaran nan ya karbe shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hazzahu ya girgiza shi ya kada shi a hannunsa kada wannan haka da yayi fa'ada saifan take ko sai ya juye sai ya koma takobi wannan yana cikin abin da duk malaman da suke ambatan mu'ujizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke ambatan wannan a ciki yawwa yana cikin mu'ujiza ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da faskare kawai girgiza ukashatu girgiza da ukashatu ya masa sai ya juye ya zama takobi kan sakali sosai yawwa to shine a lokacin sai ah, saifan fi yadihi tawilan qamati Me- wa- wani iri ne kuma na musamman ma tsawo- mai tsawo sosai ma'ana ba ordinary na hal- irin na hannun mutane ba ya zama dogo shine tawilan qama shadidal matni matanin san an ce matanin takobi shine wurin faifafaifan abin nan ba gun kaifin ba fale-falen nasa to shi ake cewa matani shi yasa wasu malamai suka fassara nan matin ake nufi shadidul matni ai shadidul quwwa domin al matnu ya'ti bi ma'ana al quwwa wa ya'ti bi ma'ana bi ma'ana safhatu sayfi mun fahimci wannan yawa ko dai zama mai tsananin karfi ko kuma ana nufin shi wannan gurin nasa wato safhar ta takobin mai karfi ce mai ji- mai wato mai mai mai mai- mai mai nauyi yawa mun fahimci abin shine shadid abyadul hadidati kuma sannan karfansa ma fari ne ba baki ba faƙatala bihi hatta fataha Allahu ta'ala lil musulmi ukashatu ya rika shiga cikin kafirai haka kawai yake yana sara har sai da Allah madaukaki ya bawa musulmi nasara ya aje shi wa kana dhalika saifu yusamma wannan takobin ana kiransa al'aun sunansa kenan al'aunu kamar al'aunu ana nufin taimako ko a kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba shi taimakonsa yawwa to sunan takobin kenan al'aun sai ku rike mm. thumma lam yazal indahu bai bushe ba wannan takobi yana tare da shi yashhadu bihi al-mashahid da shi aka yaƙe yaƙe duk da aka yi da ukkasha hatta qutila fi hurubin riddati wa huwa indahu har sai da aka kashe shi a yaƙe yaƙen da aka yi da za a na ridda wannan takobin yana hannunsa bai bai kowa ba mutum ana cewa baya ba kowa ko aro ne ya za a yi falala da ta shafe shi daga manzan Allah sun hamma ya biyo wani yau ko aro ba shiga hannun kowa to ba a sami ya rabu da shi ba ko sai a yakin ridda a zamanin khalifancin abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka samu wasu suka yi ridda din nan ko ai an yaƙi yaƙi to a wannan lokacin ne aka kashe ukasha tubul mihsan Mm. abu na takwas ko darasi na takwas wa ba'da intihai al-ma'arakati bayan gama wannan yaƙi مر مصعب بن عمير العبدري سي مصعب بن عمير من سن wane ne مصعب بن عمير wani dan gata lokacin da ya hijira ya fito haka ba komai ko wanda shine lokacin da aka kashe shi ma aka rasa mayafin da ko da kafanin da za a rufe shi in an rufe sama kafa ta bayyana in an rufe kafa kai ya bayyana Mm, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sa shi haka wannan shine mus'ab ibn umair to a lokacin nan yana yawo a cikin fagen fama a badar sai marra bi akhihi shine marra mus'ab ibn umair bi akhihi abi aziz sai ga dan uwansa abu aziz sunansa kenan abu aziz sun ce sunansa zurara asalin sunansa kenan zurara shi wannan kuma har yanzu ah, uka abin mus'ab ibn umair yan uwarsa ita ce hindu bintu umair ita ce ta haifi shaibatu ibn uthman shaibatu ibn uthman shine wanda makullin ka'aba ke hannunsa ai za ku ji ana faɗa a tarihi makullin ka'aba yana hannun banu shaiba ko yawwa to banu shaiban nan daga shaibatu ibn uthman ne wani dan uwan musa ibn umair ne kuma har zuwa yau din nan yau din nan da muke ciki makullin ka'aba a hannun wannan mutanen yake duk sarakunan da suka zo ba ba wanda ya taɓa karɓe ki inda daga hannunsu har zuwa yau in ka je maka akwai gidan banu shaiba in aka tashi gidan da za a yi wankan ka'aba sarakunan saudiya ne yanzu in za su yi waɗannan su suke fitowa su buɗe kiɗin a su buɗe ɗakin ka'aba a shiga ai abin da za a yi kuma su rufe kiɗin yana gidansu ba a gidan sarakuna yake ba Mm, har zuwa yau to wannan abin nan ɗan uwan musu abin nan umar ah, ko in ce abin nan ‘yan uwarsa hindu bintu umair ita ce ta haifi wannan shaiba ibn uthman wanda shine asalin tarihin su wannan gida ya rike kidin ka'aba yawa to mu ci gaba me ya faru da ya ga wannan dan uwansa mai suna abu aziz ibn umair alladhi khada al-ma'arakata ضد المسلمين shi wannan Abu Aziz din Abu Aziz kai a lokacin yana cikin mushrikai da shi aka yaki musulmi marra bihi wa ahadul ansari yashuddu yadahu a lokacin ɗaya daga cikin mutanen Madina muminai cikin ɗaya daga cikin ansar ya kama hannunsa yana daddaure shi shine yashuddu yadahu ga wansa yana kallo ana ɗaura hannun ƙaninsa wani mumini ya kama hannun kanin mus'ab yana daddaure shi saboda me saboda an kama shi a yaƙi a matsayin kafiri mun fahimci abu me ya faru me mus'ab yayi fa qala mus'ab sai mus'ab yace lil ansari yace wannan mutumin madinan daga cikin muminai yace shudda ya daika bihi tsananta masa dauri daure shi sosai ta maukar ka bashi fa inna ummuhu zatu mata'ib domin uwarsa mai dukiya ce za mu samu fansa a gunta uwa ɗaya uba ɗaya fi suke da shi ba na saboda ɗan gata ba saboda gidansu gidan dukiya ne da ya ga ƙaninsa shi ne faɗi wannan magana cewa a ɗaure shi ɗaure sosai saboda za a samu kuɗi tunda ai ana kama kamannu ne ko ya ce la'alla ha tafdihi minka la'alla za ta ba da kuɗi ta fanshe shi daga wurinka faƙala sai ya ce faƙala abu azizin li akhihi mus'abin sai abu azizin ya ce wa ɗan uwansa mus'ab a hadhihi wasatuka bi yanzu kai wannan ita ce wasiyarka dangane da ni shine wasatuka wa ana wasiyatuka bi wasiyar da zaka yi kenan abinda zaka ce kenan ai mun ne dan uwanka fa qala mus'ab sai mus'ab ibn umar yace innahu ai al ansari sai nuna ansari din mutumin madina yace ai wannan innahu akhi dunaka shine dan uwana ba kai ba kun ga imani abu na tara ya ce ma amara bi ilqa'i jiyafil mushrikin yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a jefa wato gawawakin mushrikai fil qalibi a cikin rijiyar nan jiyaf jam'in jifa jifa da hausa ba jifa ana nufin mushe abin da ya mutu yawwa jam'insa shine jiyaf mu a hausa mun ce jifa dama rami kenan ko yawa to jif a jiyaf ana nufin jam'insa ne to yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarnin a jefa wato mushe na mushrikai yana nufin gawawakin su fil qalibi a cikin wannan rijiyoyi wa akhadha ko wa ukhidha utba ibn rabi'ata aka dauki utbatu ibn rabi'a mun san shi utbatu ibn rabi'a da wa suka yi mubaraza ya kashe shi kun san a mubaraza aka kashe shi ko karan farko har ɗansa ya gani da idansa ko yawwa to a lokacin sai gashi an jawo shi fasuhiba ila alqalibi ana jawo shi za a jefa a cikin rijiya نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه ابنه أبي حذيفة alokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi idan ɗansa ɗan Utba ibn Rabi'a din mai suna Abu Hudhaifa ibn ibn Rabi'a ibn Utba ba mun tashi ba ko sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dubi idan ɗan fa idza huwa ka'ibun sai gashi ransa ko a ɓace rai ya ɓace qad taghayyara fuskarsa ta canza faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ya aba hudhaifa ya kai abu hudhaifa la'allaka qad dakhalaka min sha'ni abika shay'un la'alla wani abu ne ya shiga zuciyarka dangane da lamarin babanka akwai babban darasi a wannan tambayar me kuka hango a ciki uslubin tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya masa irin wannan tambayar yana nuna mana kafin ina so kafin mu ji daɗin lamarin ƙarshen sa yadda ya ƙare don da daɗi ya ƙare ba wai da wani abu mara daɗi ba da za ka tafi da shi amma kafin a kai ga wannan me za mu fahimta daga irin wannan tambayar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ji wannan lafazin akwai mummunan zato ko kyakkyawan zato a ciki babu mummunan zato a ciki ba zatansa yake da wani abu ba wannan yana nuna mana ku duba tambayar da ya ce wa la'alla wani abu ya shiga zuciyarka dangane da sha'anin babanka da kaga ga abin da ake masa wani abu ya ce ya shiga bai faɗi meye ba mun fahimci wannan Yau, wannan yana nuna mana duk mutumin da kake kallon fuskarsa ana wani abu ko ya shafe shi to karkai saurin hukuncin abin da ke cikin zuciyarsa karkai tsammanin cewa ai na gama lokacin da ake abin nan wallahi duk ransa ba ce baya so sai kai masa hukuncin cewa yana kyamar abin da ake yi ne babban abin da ake shi ne a tambaye shi me a zuciyar nan tasa domin wannan fa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ba a saba masa a zauna lafiya to shine sai ya tambaye shi ya masa wannan tambaya din faqala sai ya ce la wallah yace a ya rasulullah ma shakaktu fi abi wala masra'ihi wallahi ban yi kokonton wani abu na addini na ba a cikin lamarin babana ma'ana dangane da ubana ba wala masra'ihi ko dangane da mutuwarsa ba ba abin da ya dame ni dan an kashe shi sai ce walakin ni kuntu a'rifu min abi ra'yan wa hilman wa fadla yace sai dai akwai wasu abubuwa guda uku da na san su dangane da baban nan nawa na san shi mutum ne mai ra'ayi mutum ne mai haƙuri mutum ne mai falala yana da waɗannan abubuwa guda uku fakuntu arju shi yasa nake fatan an ya hadiya hu zalika ilal islami ya zama waɗannan halayen guda uku ina ma a ce sun jawo shi sun shiryar da shi zuwa musulunci ita wannan shi ne abin da ya dame ni mun gane yawwa ya ce falon mara aitu ma a sabahu yayin da na ga abin da ya same shi gashi nan mushi ana jansa za a jefa shi a cikin rijiya wa zakartu ma mata alaihi min kufri kuma na tuno cewa ga irin abin da ya mutu a kansa na kafirci ba'da allazi kuntu arju lahu bayan abin da nake masa fatansa ahzanani dalika wannan shi ya bata min rai yadda aka yi waɗannan halayen nasa da nake yabo ba su shi yadda shi ya karɓi musulunci ba har aka kashe shi a wannan yanayi kun fahimci abinsa ashe kenan abin da ke zuciyarsa ba wani mummunan abu bane dangane da musulunci mun gane wannan insha Allah kuma sannan wannan akwai wani darasin a cikin wannan kalmomin guda uku yana da kyau ban ga wani da ya faɗi hakan ba amma kai in ka karanta za ta hango mutumin da ya sa ran cewa babansa zai shiryu ya shiga musulunci saboda waɗannan halaye menene halayen na farko mai ra'ayi ne me ma'anar mai ra'ayi in an ce mutum mai ra'ayi mutum mai kamalar hankali kuma mai tunani irin nasa zai tunani na kansa ba zai bi wani ba ba mutumin da za a ja shi bane dolo haka ma'ana dai ka fassara mai abin da ake nufi da mai ra'ayi wanda ba dolo ba mutum ne mai tunani na ƙashin kansa wanda zai auna dalili ya auna abin da ba dalili ba ya rinjayar da dalili akan abin da ba dalili ba to galibi za ka samu duk mutumin da yake da mai ra'ayi ne ya fi saurin karɓar shirya mun fahimci wannan ka duba ka ga a kowane yanayi ko yanzu kake zance kana magana a wajen harkar da'awa za ka ga mutanen da suka fi fahimtar addini mutane ne da suke da ra'ayi ɗayawansu amma mutumin da yake dole ne ba shi da ra'ayi dama wani yake bi akwai wani da yake tasiri a rayuwarsa ko saboda rayuwar yau da kullum shi ke ci da shi ko kuma saboda misalin shugabansa ne a wata harka ko a unguwa ko yayansa ne ko makamancinsa kuma ya fi shi ƙarfin ra'ayi a kansa za ga cewa mafi yawa baya iya haƙuri ya bar abin da ya tashi a kansa ya koma abin da yake shine daidai sai a yi ta jansa a kan abin da ba daidai ba don haka falala sai a ce mutum yana da ra'ayi kada ka bari zuciyarka ta zama wani dole ne kai kawai wannan mai jaka nan wannan mai jaka nan ya zama kana da ra'ayinka tsayayye naka na kanka kai za ka yi tunani abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba ne shi sa alherin musulunci babu addinin da ya kai shi alheri ta bangaren wallahi duk mutumin da kaga yana gaba da addinin musulunci ɗayan abu biyu ne ko dai ya zama ya jahilci musulunci ba a bashi damar an masa bayaninsa ya fahimce shi yadda ya kamata ba ko kuma ya zama akwai wani da ya hana shi ya saurara ya fahimci abu wani kuma yanzu abin da ake ciki kenan yanzu ana yaƙar musulunci ta hanyar a hana mutane su fahimce shi su saurari bayaninsa domin inda cewa za a yi a baza abubuwa a faifai a ƙidu a faifai babu mutumin da zai ɗauki wani addini wanda musulunci ko ba haka bane yawwa to Allah madauki ya ƙara mana ƙarfin ra'ayi mai kyau da tunani mai kyau wajen bambance abin da yake shine daidai mu bi shi abin da kuma ba daidai ba yi watsi da shi abu na biyu mutum ya zama mai haƙuri mai juriya mai kamewa ba nan da nan za a gane halinsa ba mun yi bayanin yadda ake gane halin mutum ko ina ji- darasin jiya ne Yau, hanyoyin da za ka gane halin mutum ko a kuntuma masa bakin ciki ka ga ɓacin ransa ko kuma wani babban abin farin ciki ya same shi to za ka gane halin ina mutum ya dosa amma in mutum haka yake a nutse yau da kullum baka iya fahimtar hannunsa sosai irin a ce kana nan aka bata masa rai ka ga infialin da zai yi ko kuma wani abun farin ciki babba ya zo masa kamar ka yanzu ka samu misali talaka da ba shi da komai baya sa ran wani abu kawai sai a zo masa da busharar ga gida an bashi ga mota an bashi ga kujerar maka ka zuba ido ka kalli yadda ne kaji wani ce sai ya mutu saboda farin ciki ko to ta nan dai za ka fahimci irin abin da zai zai nuna maka ya halinsa yake dangane da duniya ya halinsa yake yadda wato dangane da Allah subhanahu wa ta'ala zai sujada ne ya gode wa Allah ihu zai yi bugun kirji zai yi ya ce dama ai mu kaza da kaza ko kuma zai yi to anan dai zaka gano alfahari zai yi ko godiyar Allah yawa ko kuma farin ciki ya lulluɓe shi ya rasa ma mai zai kawai rauni ya riƙoɓe shi ya kama kuka duk ana samun wannan ɗabi'ar mutum kana gane shi hakanan kuma ka duba in ran mutum ya ɓaci an zage shi an ci masa mutunci a cikin jama'a musamman wanda yake son ya tsare mutuncin sai kare mutuncinsa sai ga me zai aikata wani ya dankwala ashar wani ya zaro takobi wani ya kai naushi wani kuma ya shuru ya haƙuri ya saurara don ya kunyata wanda ya kunyata shi a cikin mutane a ga girmansa saboda shi mai hankali ne babba kowa a haka ake gane shi Mm. to wannan da ke nan a hali na uku falala idan mutum mai falala ne ana sa ran cewa mutum ne mai daraja ba marowaci ba kuma mutumin kirki to ana sa ran cewa waɗannan irin halayen za su zashi zuwa ga addini to a takaice ne wannan shine abin da ɗan yake faɗa dangane da babansa sai ce an mun karanta ƙarshen ko sai ce arju lahu yawwa lani wa zakartu ma- mata alaihi min al-kufri ba'da alladhi kuntu arju lahu sai na ga na kuma tuno abinda wato ya mutu a kansa na kafirci a bayan abinda nake masa fata na shiga musulunci sai ce wannan shi ya bata mini rai fada alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji haka sai ya masa addu'a akwai wani abu da za ku kula da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi in ya gwada imanin mutum ko kuma imanin mutum ya bayyana a inda ake tsammanin wani abu sabanin haka domin a lokacin da ake irin wannan abu fa in mutum munafiki ne ba wannan abun ba zai bayyana gare shi ba ba zai faɗi irin wannan maganar ba ko ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai gane shi don haka tunda ana tamyizi za a gane wane ne imanin sa da gaske yake yi a ce ga uban mutum ana jansa a ƙasa mushi ba a bar shi ya je ce bari ya taya shi ma ya gyaggyara masa nan a rufe masa sutura ko a gyara rigar kar a ga tsirashin sa ya yi shiru ya kyale shi kai lamarin fa imani ba na wasa bane don haka shi yasa ya kalli idansa ya gani menene ke faruwa wannan kuma karka fassara shi a matsayin tajassusi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalla ne saboda dan yana nan a wurin da baya nan ba zai ce ina wani haka idan aje a nemo ku zo ku duba idan wani lokacin da ake wa baban sauna ba haka bane amma musadafar abin ya dace yana gun ya dubi idansa to da ya ga bacin rai kuma har yanzu wani darasin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na so in faɗa ɗazu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da mummunan zato bai ɗauki wannan abin da ya ga abu sai fassara shi da wani abu kawai sai ce a wannan ku kyale shi sai daga baya sai zo ya ta aliki ai haka mu muke go yanzu sai a kalli fuskar mutum sai a ga kamar yana da wani mataki da ya ɗauka sai a je daga baya sai ana hira sai a kawo zancen wallahi lokacin ma da ake abin ni na gafa bai so ba kai baka san me ya same shi ba akwai abin da yake tunani dan Allah mu guji wato mummunan zato dangane da yan uwanmu duk abin da ake yi ka sa kyakkyawan in mummunan ya bayyana to a lokacin da ya bayyana sai a yi aiki da abin da ya zo daga bakin mutum amma mu guji duk abin da bai faru ba mu karanci fuskar mutum mu ga cewa ai ga ma inda ya dosa kar mu mutum hukunci akan kawai abin da bai faɗe shi ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam da alahu wa qala lahu khairan kuma ya faɗi wani wasu kalmomi na alheri dangane da wannan bawan Allah wannan kalma kuma kun ga ai nasara ce babba ga wannan shi bawan Allah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hayye masa addu'a ya faɗi kalmar alheri a kansa to ina za mu tsaya mu tsaya nan eh labarin ko kuma mu karanta iya wannan katlal fariƙai ne sai mu je kan makkatu ta talaka na ba'al hazima ko ya yi daidai ko kuwa bari haka tsayi katlal fariƙai ne mutum nawa aka kashe a kowane bangare a yakin badar shi ne ma'anan katlal fariƙai ne waɗanda aka kashe a kowane bangare yace intahatil ma'arakatu bi hazimatin sahiqatin bin nisbati lil mushrikin wannan yaki ya kare da wato kayarwa mummuna an ci nasara akan kafirai wanda yake sahiqa mai rugujewa mai niƙewa amin wannan mun wuce wannan kalma a baya ko dangane da kafirai an ci nasara akan su cin nasara mummuna ko in ce cin nasara kyakkyawa su kuma an murkushe su mummunan murkushewa bi fathin mubinin bin nisbati lil wa fathin mubin wa bi fathin mubin bin nisbati lil muslimin su ko musulmi sun samu fatahi wato mabayyani wa qad istushhida haka ake karanta ba istashhada ba istushhida wa qad istushhida min al muslimin fi hadhihi al ma'raka arba'at arba'at ashara rajulan waɗanda suka yi shahada a cikin musulmi a wannan yaƙi na badar mutum goma sha hudu ne sai ka riƙe sittatun minal muhajirin mutum shida daga cikin muhajirin wa thamaniyatun minal ansar takwas daga cikin al'ansar ammal mushrikuna amma su mushrikai faqad lahiqathum khasa'iru fadiha wato hasara hasara hasara masu muni shine fadiha mummunar hasara ta haɗu da su sosai qutila minhum sab'un an kashe mutum saba'in haka saba'in da yawa wa usira sab'un an kama kuma kamammu saba'in ɗari da arba'in amatuhum mafi yawansu alƙadatu wa zu'ama wa sanadidu shugabanni da jagorori da kuma manya-manya nan ce sanadi shi ne dai manyan wato gwaraza a sayyidu shuja'u shi ne ake ce masindid jam'insa shi ne sanadid wannan manqadatil harbu yayin da yakin ya ƙare aqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuskanto ya taho hatta waqafa ala alqatla har ya tsaya akan su kamumin da aka amina su waɗanda aka kashe faqala sai yake cewa bi'sa al'ashiratu kuntum li nabiyyikum tir da ku a matsayin dangi dangane da annabinku a matsayin dangin annabi ku ko tir da ku gashi fa sun mutu yake gaya musu domin danginsa ne yan uwansa ne na jini da suka koro shi daga garinsu suka dawo ya koma madina shi ne yake gaya musu bayan an kashe su ya leƙa cikin rijiyar da aka jefa su yake cewa tir da ku a matsayin dangi kuwa na jini dangane da annabinku kazzabtumuni wa saddaqani an-nasu kun ƙaryata ni mutane wasu daban suka gaskata ni wa khazaltumuni ko kan taimako na wa nasarani an-nasu sai ga mutane daban suka zo suka taimake ni wa akhrajtumuni wa awani an-nasu kun kore ni wasu mutanen kuma sun bani makwanci sun tattaro ni sun bani mazauni thumma amara bihim sannan sai ya bada umarni fasuhibu ila qalibin min qulubi badrin wannan kafin a su a rijiyar kenan a lokacin da suna kashe ya tsaya a kansu ya faɗi wannan sannan ya bada umarni a je a jajjefa su a cikin wato wannan rijiya wa an abi talhata daga abu talha anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam amara yawma badrin ranar yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni bi arba'atin wa 20 rajulan min sanadidi quraish cewa wasu mutum 24 daga cikin manya-manyan jagororin kafirai na maka da aka ce a faƙuzifu fi tsawiyin sai aka jefa su a cikin wata rijiya ya fassara ce a tsawiyu albi'iru allazi bina uhu bil hijara rijiyar da aka gina ta da dutse tana da sunanta daban shine at-tawi kun ji fadin larabci yawa rijiya kawai haka ana ce mata bi'ir ko mai ruwa a ciki ana ce mata alqalib ko ba ruwa tsohuwa lalatacciya ana ce mata mai arraki yawa arraki to kuma ga wani sunan shine wannan at-tawiyyi wadda aka gina ta da dutse yawa to shine fi tawiyyin min atwa'i badrin daga cikin rijiyoyin wato badar khabithul mukhbar kuma da yake mummuna ce ana jefa tarkace abun da ba shi da kyau a ciki sai sai aje a jefa su a ciki wa kana idza zahara ala qaumin dama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ci nasara akan mutane wannan ana bada labarin ne daga baya domin wannan shine ai farkon cin nasarar da aka yi ko yawwa to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba yi dama in an ci nasara a yaki aqama bil arsati yana zama a wannan farfajiyar a wannan fadin filin da aka yi yakin a nan yake zama falata layalin sai ya yi kwana uku a guntukuna in ya ci nasara akan mutane ba ya saurin komawa gida sai an yi kwana uku a wurin mun fahimci abin falan ma kana bi badrin al-yawm thalith yayin da wannan rana ta uku ta zo a yakin badar bayan an gama yakin badar sun yi wannan kwana uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbai bayan fa an gama yakin an ci nasara akan kafirai to bayan wannan kwana uku amara bi rahilatihi fa shudda alaiha sai umarni a kawo masa abin hawansa fa shudda alaiha rahaluha aka daura masa siddin sa thumma masha sannan sai ya tafiya za a bar za a bar wurin kenan za a koma gida wattaba'ahu ashabuhu sahabbansa suka bi shi a baya hatta qama ala shaffati ar-rakiyi ko shafati ar-rakiyi har sai da ya tsaya akan bakin wannan rijiyar tsohuwar rijiya faja'ala yunadihim sai ya dora yana kiransu bi asma'ihim da sunayensu yana kiran kafiran da suke cikin wannan rijiya bi asma'ihim wa asma'i abahim kowa ya kira shi da sunan babansa ya wani dan wani ya kai wani dan wani ya fulan ibn fulan ya fulan ibn fulan ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah shin yayi muku dadi kun yi da'a ga Allah da manzansa fa'inna kad wajadna ma wa adana a wannan yana cikin yana magana ne akan wannan ko yawwa ya ce mu mun samu abin da ubangijinmu ya yi mana alkawari da shi mun same shi gaskiya fa hal wajadtum ma wa ada rabbukum haqqa shin ku kun samu abin da ubangijinku ya muku alkawarinsa shi ma gaskiya ne fa qala umar sai umar yake cewa ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma tukallimu min ajsadillah arwah laha ya kana magana da jikunan da babu rayuka a jikinsu ƙalan nabiyu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda wato ran manzan ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hannunsa ma antum bi asma'a lima aqulu minhu wallahi ba ku fi su jin abin da nake faɗa musu ba wa fi riwayatin a wata riwayar ma antum bi asma'a minhu ku ba ku fi su ji ba walakin la yujibun sai dai ba sa iya amsawa yawwa wannan wasu malamai sun dauka yayi magana ne ga muminai nan yana musu bushara da abin da aka yi musu alkawari na alheri cewa mu mun ga abin da aka yi mana alkawari na wannan wato nasara su kuma abin da aka yi musu alkawari na shiga aljanna sun same shi ko kuwa waɗancan kuma kafirai yana kiran su kuma ya kira su suma a wata riwaya ya ambata ya kira su da sunan su su kuma me suka samu suma a wurin ubangijin su dangane da abin da wato suka aikata wa mu'minai kuma da rashin wato nasarar da suka samu a ƙarshen lamari to wannan shine da abin da ya gudana a wannan fagen yaƙi kuma gashi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura da mara za a fita daga filin badar darasin mu na gaba insha Allah sai mu je wato ya akai labari ya isa makka na wannan abin da aka yi a filin badar muna fata an fahimta allah maɗaukaki ya ƙara mana fahimta da imani allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara taimakon addinin musulunci da musulmi allah ya ƙara mana fahimtar darussan da muke ɗauka a wannan sira ta manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ba mu kuma ikon aiki da ita wannan yana cewa akwai wata da take buƙatar addu'a gun yan uwa to mara lafiya to Allah sarki to muna roƙon Allah maɗaukaki ya bata lafiya ya baiwa kowa nata lafiya dukkan musulmi marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Allah maɗaukaki ya tsare al'ummar musulmi daga dukkan abin da zai bata musu rai sawa'un a rashin lafiya ne talauci ne damuwa ce rashin zama lafiya ne firgici ne ko menene shi muna roƙon Allah maɗaukaki ya kawar mana shi Allah ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali ya tsare mana ƙasarmu ya tsare mana jiharmu ya tsare mana addininmu ya tsare mana iyalinmu da dukiyoyinmu da kasuwancinmu da ayyukanmu da 'ya'yanmu da matanmu duk abin da muka sa a gaba na alheri muna roƙon Allah ya tsare mana shi Allah kuma ya kawar mana duk abin da zai dame mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da mu da digadiganmu akan wannan addini Allah ya sa dukkan mu mutu da la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma mu tashi ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ula'ika rafiqa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk